أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid kan mamance yau muna sha ɗaya ko sha biyu ga watan muharram hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ko ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya hal yau muna cikin sharhi na faɗan malam da ya ce wa an ubadat bin samit radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل من سيأتن gaba ta faɗan malam da ya ce a da halakul jannata alama kana min al'amal kan gaba wal jannatu haƙƙun wan nara haƙƙun duba shahi na 60 domin ya yi bayanin abiban da ake rabawa ya zuwa ga allah maɗaukaki bayan haka sai ce wa qawluhu wal jannatu wal jannata haqqun wan nar haqq ay wa shahida anna al jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabihi annahu a'addaha lil muttaqin haqq haqqun thabitun kama qala ta'ala sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ardh أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ina haka mumini zai imani ya tabbata lalle aljanna gaskiya ce haka kuma wuta ma gaskiya ce kamar yadda allah maɗaukaki ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma cewa aljanna ya yi tanadinta ga masu takwa masu tsoron Allah haƙƙun sabit gaskiya ce tabbatatta la shakka fiha wanda babu kokonto a cikinta inan babu zancen mumini ya yi kokonto cewa akwai aljanna kuma wannan aljanna tuni Allah maɗaukaki ya yi tanadinta ga masu tsoron shi masu takwa وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين كما هكي شهد يا شهد للي وتد الله مدوككي بعد لابارنت أتكى القرآن من جرمة يا إتانا دنت كافرين حق كذلك ثابت شما وانا بغسكياني تبتتشي كما قال تعالى كما عند الله مدوككي يتي sabiku ila maghfiratin min rabbikum ku yi rigen geto ko ku yi gaugawa wancan ya rage wancan wancan ya yi kokarin tserewa wancan ya zuwa gafarar ubangijinku ana nihin ayyukan da za su zamanto sababi ne na gafara mutum ya samu gafarar ubangiji وجنة عرضها كعرض السماء والأرض da aljanna ku yi gaugawa ya zuwa samun aljannar da faɗinta kwatamcin faɗin sama da ƙasa ne duba ka ga tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu shekara ɗari uku tafiya shekara ɗari uku faɗin aljanna mutum ɗaya faɗinta faɗin sama da ƙasa uiddat lilladina amanu billahi wa rasuli wannan aljanna Allah ya yi tanadinta ga wa'anda suka yi imani da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah yutihi man yasha kuma wannan falala ce gajiya ce daga Allah madaukaki na ba wanda ya so daga bayan shi domin duk irin aikinka aljanna sai da rahma ubangiji tabbas aiki nagari na kwarai sababi ne na shiga aljanna amma kuma Allah da falalar shi domin za ka yi abu guda ɗaya na lada Allah ya baka goma a kan shi ya ga dama ya baka saba'in ya ga dama ya baka linki ɗari bakwai ya ga dama ya baka linki ba linki wallahu zul fadlil azim kuma lalle Allah madaukaki ma'abucin falala ne mai girma وقال تعالى ألا مدوككي كجا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين كجي tsoron wutar da makamashinta su ne mutane da duwal wasu da mutane ne da duwal wasu za a hura wannan wuta ta jahannam yanzu billah Allah kare wa'iddat lil kafirin wadda Allah yayi tanadinta wadda aka yi tanadinta ga kafirai kenan da waccan aya da wannan kowace Allah maɗaukaki ya yi bayanin cewa an yi tanadi kenan da wuta da aljanna halitta ce halittattu ne tabbatattu a yanzu wafil ayatai ne wani za'iriha cikin wannan aya guda biyu da makamantansu dalilun ala annal jannata wan nara makhluqatan al'an ina akwai dalili cewa aljanna da wuta an halicce su a yanzu a halittattu ne ba sai daga ba daga baya za a halicce su khilafan lil mubtadi'a sabanin mutane wanda suka kirkiro magana suka raba ta da addini wanda ba haka bane ba domin Allah haka yi bayani wa fihi ma kuma cikin su wannan ayoyi biyu al-iman bil ma'ad akwai umarni da yin imani da makoma ita ce lahira kauluhu fadan malam da yace fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace adkhalahu aljannata ala ma kana min al'amal dukkan wanda yi imani da wannan dangogi na imani wanda ya tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya a cikin rububiyar shi da uluhiyar shi da asma'in shi da sifatin shi ya tabbata lalle Muhammad dan Abdullahi bawa ne na Allah manzo ne na Allah ya tabbata Isa dan Maryam bawa ne na Allah manzo ne na Allah kuma kalmar shi ce wanda ya jefa ta zuwa Maryam ruhi ne daga Allah madaukaki kamar sauran ruhi wanda kowane ruhi daga Allah madaukaki wal jannata haƙƙun kuma ya tabbata aljanna gaskiya ce wannara haƙƙun ya tabbata wuta gaskiya ce to adkhalahul lahul jannata ala ma kana min al'amal Allah madaukaki zai shigar da shi aljanna absa yanayin aikin da yake kan shi kina anan me kida akwai akwai tauhidi ya kadaitar da Allah madaukaki sannan ya tabbatar da manzancin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da manzancin Isa kuma bawa ne na Allah ba kamar yadda Kirista ko Turawa suke cewa Allah ne ko dan Allah ne kuma halitta ce kalma ce da ruhi ne na Allah da ya ji wa Maryam ya tabbata aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce to Allah zai shigar da shi aljanna a bisa yanayin aikin da yake ciki nan za mu ganin tushe babban muhimmanci na tauhidi duk abin da za a yi a duniyar nan ka kasance kana daga cikin wanda za su kadaitar da Allah madaukaki bauta idan ka kasance haka to da ikon Allah ana kyautata ma shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to amma fa duk irin ibadarka duk irin karatunka in ya zamanto babu tauhidi kama can saki can kutsa can ka gama Allah da wani Allah a cikin bauta to shikenan baka da garanti wajen Allah madaukaki na shigar da kai aljanna shine qala adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal qala hadhihi hadhihi aljumlatu jawabu shart wannan jumla ba da amsa ne ga sharafi ina muka samu sharafi man wanda shahida Allah ilaha illallah kinan shi sharafi ne sai an samu wannan shahada dukkan abin da wannan hadisi ya kumsa ba da amsa idan wannan ya tabbata to baga sakamako ko ba da amsa akan sharafi shine Allah zai shigar da shi aljanna a bisa yanayin da ya kasance na aiki wa fi riwaya ya zo wannan hadisi cikin wata ruwaya adkhalahu aljannata min ayi abwabil jannati thamaniyati sha Allah zai shigar da shi aljanna ta kowace koha daga cikin kohohin aljanna guda takwas wanda ya so sai ya zaba qala al-hafiz wa ma'na qawluhu ala ma kana min al-amr hafiz ibn al-hajar al-asqalani rahimahullah yake cewa ma'anar abisa yanayin aikin da ya kasance aimin salahin au fasad na ɓangaren nagarta ko kuma ɓanna lakin na ahalar tauhid labudda lahum min dukhulil janna dai su ma abuta tauhidi ko da dai mutum ya yi kuskure ya aikata wani zunubi to dai ko da an shigar da shi wuta ƙarshen makomashi ta ce aljanna ويحتمل أن يكون معنى قولي كما ميوا معنى فتد يتي على ما كان من العمل يدوك معنى أي يدخل يدخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات kenan ‘yan aljanna za su shiga aljanna kowa gwalgwadon matsayin aikin shi’ domin aljanna darajatun ita kuma nar darakatun aljanna sama take mataki ɗaya na biyu na uku na hudu har ƙarshe ita kuma wata ƙasa ake daraki ne kenan kowa gwalgwadon aikin shi ka yi aiki wanda zai kai ka tsololuwa aljanna sai ka shiga firdausul ala kuma ka yi aiki wanda za ka shiga aljanna aikin kaɗan kaɗan ne sai ka shiga aljanna ta baya نعم قال القاضي عياض قاضي عياض وند رحمه الله تكار تبتا غرشي كيتشوا ما ورد في حديث عباد عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتي أبندا حافظ نعم قاضي عياض يكتشوا أبندا يزوى أتشوان حديثنا عبادة بن صامت نعم قال الحافظ شنو قال القاضي عياد ما ورد في حديث عبادة أبن يزوى في حديث عباد عبادة بن صامت يكون خصوصا ياكي بنت لمن قال ga wanda ya faɗi ma zakarahu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda abinda ya keɓanci wanda ya faɗi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa qarana bi shahadataini حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه كما يجمع حقيقة تشهادة قدابي ديتي أشهد لا إله إلا الله كو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ya zo a cikin hadisi fa yakunu lahu min al-ajri ma yarji'u ala sayyi ma yurajjihu ala sayyi'ati sai zamanto iya da lada wanda zai rinjayi munana ayyukan shi in gane ko wa yujibu lahu al-maghfira war rahma sai wannan ya saman mishi gafara da rahma Allah madaukaki wa dukhul al-janna ya gadan mishi shiga aljanna li awwali wihla tun farkon shiga ba sai an azabtar da shi ba mun gane ko wanda ya kasance a bisa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadi a cikin wannan hadisi to zai wannan abin da ya kasance a kan shi zai gadan mishi gafara da rahma kuma da shiga aljanna tun farko ba sai an azabtar da shi ba قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم وان رحمه الله تقار تبتا غريشيتي والمقصود منها أن أن كلمة التوحيد كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن إذا مؤمن يتبتد إتي شهد عارفا لمعنى يا سمع نتا من قانيكو وحقيقتها نفيا وإثباتا يسا حقيقتها ɓangaren korewa da tabbataswa domin duk lokacin da ka ce la ilaha illallah ka kore kuma ka tabbatas ka kore dukkan wata cancanta bauta ga koma bayan Allah sannan kuma ka tabbata wa cancanta wannan bauta ga Allah madaukaki ina dole ne bawa musulmi ya san wannan ma'ana ta kalma ta tauhidi shi yasa ya ce arifan limanaha wa haqiqataha wa haqiqatuha nafyan wa isbatan muttasifan bi mujibiha kuma dole hallo mutum ya kamantu da abinda wannan kalma ta tilasta shine tabbatawa Allah madaukaki bauta korewa wani Allah wannan bauta watsi da wata bauta wadda ba ta Allah ba na muttasifan bi mujibiha qa'iman qalbi qalbuhu wa lisanu bi jawarihi wa jawarihuhu bi shahadatihi sannan kuma zuciyar shi da halshen shi da gaɓoɓin shi su tabbata su tsaya akan wannan shahada kai zamanto ka ce ashhadu an la ilaha illallah a same ka wajen boka ko dan duba iya gaya ma gaibi abinda ya bace naka ya ce kaza ne ga inda ya tafi ga wuri za ka same shi ko kuma a'a ni ka zo zan ba addu'ar da za ka yi arziki ko zan arzita ka ko zan ba ka haihuwa ko zan ba ka lahiya duka wani ayyuka ne na Allah ba na wani ba ba wanda ya isa ya ba wani ilimi ko lahiya ko haihuwa ko ya san abin da ya zama to gaibi ne sai Allah idan ka je ka tambayi wani ya gaya ma to ka warware kalma ta la ilaha illallah Allahumma uzrun da malamai za su baka shi ne zamanto ko la'allar da jahilci mun gane ko to idan kai haka to in ba wannan ba to sai zamanto mutum ya warware wannan ma'ana imani ne da kalma ta la ilaha illallah domin ya tahi abin da ya zamanto sabanin tauhidi fa hadhihi kalimatu min hadha ash-shahid wannan kalma da tazo daga wanda ya shaida asluha thabitun to gimshikinta ko tushenta tabbatacce ne rasikun ginanne ne fi kalbihi a cikin zuciyar shi wa furu'uha muttasilatun fi sama kuma reshen wannan kalma tana suna sade da sama ne wa hiya mukhrijatun li thamaratiha kullu waqtin ita kuma wannan kalma tana huddo 'ya'yan itacenta a kowane lokaci duk wanda ya tabbatar da tauhidi wallahi za ka ga rayuwar shi ta sha bamban da sauran rayuwar shi ta sha bamban da sauran mutane wanda gamanan kamanan sakinan kamacin domin a tauhidi ne kake samun kwanciyar hankali da nutsuwa ba abin da yake razana ka duniya inda kana da tauhidi wallahi kana cikin kana cikin nutsuwa Nam, akan wannan magana malam ya kare qalal muallif rahimahullahu ta'ala ah qalal musannif rahimahullahu ta'ala wanda ya walla littafin wannan wanda rahama Allah ta kara tabbata gare shi ce wala kuma fi hadithin itban hallo kuma suna da ruwaya daga hadisin itban radiyallahu anhu wanda ya ta Allah ta kara tabbata gare shi ke tafa inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajh Allah Allah madaukaki inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtawa wanda yace la ilaha illa Allah babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah yabtagi bi zalika wajh Allah kuma iya nihin Allah madaukaki da wannan to Allah ya haramta mushi wuta ya haramta wuta akan shi wuta ba za ta kona shi ba yana ana so nan ma na karantar da mu muhimmanci na tauhidi duk ibada da za a yi idan babu tauhidi to ba ta da matsayi qala wala huma da yace suna tare suna da ai lil bukhari wa muslim fi sahihayhima ana nihin imam al bukhari da imam muslim a cikin littattafan su ingantattu bi kamalihi da cikar shi wa hadha tarafun min hadithin tawil mala yace wannan kuma shashe ne ko gehe ne na hadisi mai tsawo akhrajahu shaykhan wanda imam al bukhari da muslim suka fitar da shi قال واعتبان كلنا بكسر المهملة كوا عين كسرة عين كل دبات دقاء سيأتي متى مهملة domin in ka mata ƙasi sai ta kasance gainu ba a daha musannat kuma bayan ta ka samu ta wadda take da biya biyu a sama faukiyya shi yasa ya ce faukiyya idan ya ce tahtiya to kuma ta zama ya summa muwahhada sannan kuma ba wadda take da da daya a ƙasa ibn malik bin amr bin ajlan al-ansari kenan sunan shi dan malik itban dan malik dan amr dan ajlan mutumin madina min bani salim bin auf na daga cikin diyan salim dan auf sahabiyun mashhur sahabi ne shahararri mata fi khilafati muawiya radiyallahu anhu ya mutu a khilafa ta muawiya wanda da Allah ta kara tabbata gare shi wa akhrajahu al-bukhari fi sahihihi halla wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi bi sanadihi da sanadin shi an katada daga katada qala haddathana anas bin malik yace anas dan malik ya zantar da mu annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mu'adu rabifuhu ala rahli shi kuma mu'ad iya bayan kuturi na abin hawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala rahli qala ya mu'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mu'ad dan jabal ya kira shi qala labbaika ya rasulullah wa sa'adaik karbawarka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hallau karbawarka قال يا معاذ هل ما زال صلى الله عليه وسلم يا قاري كرم معاذ يا كي معاذ قال ما من يربيك يا رسول الله هل لو يتي لبيك كربا وك يا من الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ هل ما زال صلى الله عليه وسلم يا قاري كرم معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك sai da kai wannan so uku kuma hikima a nan ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan salo salo ne na me na jan hankali da abin da za a faɗi abu ne mai muhimmanci mutum ne zai ma magana ya ce kai wane gashi gaban kawa hallau ya kira wane ya ce karɓawarka ina ji wane nan ka san abin da za a faɗa ma abu ne wanda yake da mene yake da muhimmanci da girma قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه كي صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار babu wani mutumin da zai ce zai shaida ya tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah sannan Muhammad dan Abdullahi manzo ne na Allah siddiqan min qalbi ya faɗi wannan abu a zuciyar shi haka nan ne da gaske ne illa harrama Allah harramahu Allah ala nar sai Allah madaukaki ya haramtar da shi akan wuta sai Allah ya haramta wuta akan shi qala ya rasulullah mu'adh dan jabal yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala ukhbiru bin afala ukhbiru bihi an-nas fa yastabshiru yanzu ba zan ba mutane labari ba sai albishir su samu farin ciki za su ji abin da zai faranta musu ciki kala idan ya takilu mu'azu in ka gaya musu wannan magana za su yi su dogara da ita su bar aiki kowa sai ya kwance da kaya ya bar aiki saboda wannan albushir ne abu ne mai girma qala idan yattakilu fa akhbara biha mu'adh inda mautihi ta'assuman mu'adh dan jabal da mutuwa ta zo mishi ya bada labari saboda kai yayi zunubi tsoron yayi zunubi ya boye wani abu wanda al'umma za ta yi amfani da shi kuma ya tahi bai faɗe shi ba wannan kuma na karantar da mu akwai wasu abubuwa wanda akwai lokacin da ake waɗansu ko da gaskiya ne misali abinda idan ka zo ka faɗa mutane kai tsaye baka karantar da su ba hukunci kaza za su ɗauka kai kahuri ne ma ko amma kuma iya buƙatar ka karantar da su ka sanar da su sannan kuma sai ka gaya musu sai zamanto abin ba bako bane ba ya san sun saba da shi sun dauke shi addini ne na'am wasaka bi sanadihi akhar akwai ta'liqatu masu muhimmanci ina ga muna yin tsayawa anan ko shine in muka shiga cikin shi kuma lokacin sallah zai zai وساق بسنده آخر حدثنا مع معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل ما لقي الله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا kusan wannan ruwaya dai ita ce ta sama ya ƙara koro ruwaya imam bukhari ya ce haddasa na mu'tamar mu'tamar ya zantar da mu kala sami'tu abi ya ce na ji mahaifina kala ya ce sami'tu anasan na ji anas dan malik kala ya ce zukira li annan nabiya sallallahu alaihi sallama an ambata min cewa manzon Allah sallallahu alaihi sallama kala li mu'adh bin jabal ya ce ya mu'adh dan jabal mallaqi Allah duk wanda ya gamu da Allah ranar lahira la yushrik bihi shay'a bai ya tara bautar shi da wani dakhala aljannata to ya shiga aljanna qala afala ubashiru nasa ba zan ba mutane albishir ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala la yace a a inni akhafu an yattakilu ni ina jin tsoron su yi dogaro da wannan gajiya ta samu aljanna ya zama to sun yi kwance da kaya ba sai aiki ba قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادتي الله إله إلا الله sai zamanto wannan siyaki na ruwaya guda biyu ta bayyana a garin cewa ma'anar tabbatawa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa annaha tatadammanu tarka shirki liman qalaha ta kumshi barin shirka ga wanda ya faɗi wannan kalma bi sidiqin da gaskiya wa yaqinin da yaƙini wa ikhlasin kuma ya yi don Allah mu tsaya nan abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk